إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدوا لنا لهذا المحضر والتعليم بنظرة تأتي لنا بالزفر وبهجي تبارك وتعالى يا غيا منا يا أقو منا تفيا دم ويوي بايا wanda bayan nan mawaye da ita za ta sanar da mu gaba ma'anar tarihi kenan wanda kuma da shi za a yi izina a kalli gaba to Allah tabaraka wa ta'ala ya faro mana tun daga maganar annabi Musa da ɗan uwansa Haruna kuma ya zo maganar annabi Nuhu amince Allah ya tabbata a gare shi duk gaba ɗaya da abu Allah kuma ya gaya mana da adawa da saudawa da ashabun rassi da kuma karninnuka a reku bayan haka tsakaninsu masu yawa kafin wannan da bayan wannan duk gaba ke to Allah ya ce kowanne ya buga mana misalinsa kowanne masu gaskiya ga yadda suka amfani marasa gaskiya ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu duk gaba ke to muka kawo maganar ashabul rasi dinnan malamai sun yi ta kaiwa da kawowa a kan maganar ashabul rasi tun daga kan sahabbai har a duk gaba gida wai sun ce annabi shu'aibu ne kamar da dai muka fara wayansu kuma sun ce a hanzalat sunan sa annabi hanzalat to wayansu kafin annabi musa ga baki daya taho taho wayansu ce ashabul ukhdud ne amma ashabul ukhdud ne shi salihi ne bawan Allah ne dan sarauta ne to boka shi sarki yana da boka wanda shi yake man magunguna shi yake gaya masa duk wani abu da zai faru shi sarki yake shawarta shi kenan wannan boka sai ya tsufa sai ya tsufa to sai ya nemi cewa sarkin nan tunda na tsufa ba ni wani a cikin gidanka wanda zan koya wa wannan sana'a shi kuma in na wuce ci gaba da da yi ma duk gaba gida to sai sarkin sai ya ba da wannan yaro ya yarda da shi ya yi komai da shi sai ya ba da shi duk gaba gida yaron yake ta zuwa wajen bokan yake karanta to Allah a kan hanyarsa akwai kuma ragibi mutumin da zai da daji ne ya kafa wuta ba ruwansa da abu yake irin bautar wannan abu amma tauhidi da kace duk ga baki da kila yana bauta kan addinin annabi ibrahim kila kan addinin annabawan da suka gabata na duka annabi musa ne kila kuma bayan annabi musa ne kafin annabi isa alaihi salatu wassalam to sai akan haka sai yake shiga da rahibin nan rahibin yana wa'azi ya ji wa'azin ba irin abin da ya sani ba su ga lokacin sarkin ake bauta duk gaba ki da to ya dinga dai sauraron karatun rahibin nan har ya yi imani da rahibin to sai ga musu to kashi kashi abin da ake ciki idan na je wajen boka yana cewa ina na daɗe in na ce nan na tsaya yana duka idan na go koma ma na daɗe in na je gida kuma na ce ga ina na tsaya shi ma ana duka sai ya boka sai rahibin ya ce to bari koya ma da ba idan ka je wajen bukan ya ce ina ka tsaya ka ce sarki ya tsayar da kai idan ka zo wajen sarkin kuma ya ce ina ka tsaya ka ce boka ya tsayar da kai Allah to ya zama a tsakanin haka har ya iya har ya koma ya farka da zuwa wata rana wata rana sai wani babban miciji ko zaki ko waye ya tare hanya ya tare hanya to a rasa yadda za a yi daga baki sai a ya ce to yawwa yanzu bari mu gwada addinin boka ne ya fi da kuma addinin zahiri din nan wanne ne ya fi shi bai da sami ya kiri ba kafin sallah ya dau dutse ya ce Allah idan addinin boka ne ya bi ka kashe mun dabban nan da wani ya ce ba ko motsi ba ce ya dau dutse Allah idan addinin rahidi ne ya bi ka kashe mun dabban nan da wani yana ce ba abun ya mutu a zuciya sai ce alhamdulillah Allah ya nuna mun yaki mutane suka ce a kaga yaron na haga iya bokanci kuma iya kashe wannan abu aka ji an gaya boka an yaron da ya karatu gashi na har ya karanta sai da baki da yake ne yazo wato kai haka ko wai abun haka so mu zuwa ina dare ka so zuwa kana gwada mutane ce ya kai kace me na gwada ba an ce da bokancin da na koya ma ka kashe wata dawa wacce a ban kashe ta da bokancin ka ba da ubangiji da bayi da su da inda yake ne ya zo zuciyarsa da suna ubangiji da bayi ka kafurta ai boka ya je ga ya sarki sarki ya kai yaro kai da muka tura haka kaza kaza kaza kaza sai a yi ubangiji na Allah wanda ya halice ka ya halice komai duk da baki daya ba wai wani dan kai dan abu kaɗan ba za a tsaya abu duk da baki kai tunani ne a ɗaya sarki da ya shirya da ya ce ba a tura shi kan dutse kan kashe shi gaban jama'a jama'a su ga tura shi kan dutse a jefo shi yanzu aka zo da shi kan dutse za a jefo shi ya kira sunan ubangijin mai bauta dutse ya motsi da su duk wanda suka je jawo shi suka faru suka mutu ya dawo sarki ya ce haka ce kaji abin da ubangijin rahim ya tafi ce ba ke sarki ya ce a je ruwa a je ba sai da aka sarki ruwa ya kira ubangijin rahim mai bauta ubangijin wannan bawan Allah mai halwa shi ma jirgin ruwa ya zubar da wayansa ya shi ne ya dawo to da yake salihi ne sai yawa sarkin dabara sai ce wai ba su kake kashe ruwa ya ce ai za mu ci ba amma sai ka tara garin nan kaf sai ka ɗauki biya a bakata a cikin bakata ka kora ta a kan ka ɗauki biya a kwarina kwarin shi ne wani abu da ake horami kuma ta kalama fiye horami ko na ga amake kwari ana zuba kibiyoyi a ciki to ka ɗauki biya a kwarina ka kora ta a kan bakata ka ja ka ce da sunan Ubangijin yaro, ko ka saka mun ban mutu, yanzu yanzu. Shi sarki da biyar ala so yake mutuwa da ta yi tunani ba, ya tsara mutan gari, ya tsara aka ɗaure shi aka yi komai ya ɗauki da ya ja, ya ce da sunan Ubangijin yaro, za ku ya sake ya kuma saboda ta shiga cikin. Gana ya mutu, ko shi ne ya ɗaura hannunsa a inda wannan kibiya ta shiga, da shi kenan ya mutu. Sai mutane suka ce, oh, ya shi banza muka rige ubangiji ga shi ya kasa kashe yaro sai da ya kira ubangijin yaro kowa yake ya yi imani da ubangijin yaro to shi shi ne yasa aka yi ramuka ashabul hudud ba kuma ya su buruj ba shi ne yasa aka yi ramuka aka hura wuta kowa aka tara mutan garin aka yi layi kowa ya zo ubangijin yaro ko ubangijin san ko sarki in yace sarki a zai zuba shi in yace ubangiji yaro a tura shi sai wata mata ta zo da ɗanta a baya ubangijin yaro ko sarki ta ji tsoron ta ce ubangijin yaro saboda ba a kansa take ji ba dan bayan ta sai ta ke baba ce ne ubangijin yaro mu wannan aljanna ce ke ganin ta da hoton wuta duk gaba ne wancan ce kuma wuta da hoton lafiya sai ta ce ubangijin yaro aka jefa sa ko sun ce shi wannan dai shi ne wanda aka kunta din saboda kuma ga raunin da wani ce ba shi ba wani ce an zara da su ne bin gaba gida wani sun ce ibn kasir ya kawo bidaya wannan haya da kuma a cikin tafsirinsa ya kawo cewa a a dai shi hanzalan nan dai wata jama'a ce dai wanda suka irani suka jefa annabin nasu a ciki ko kwaniciyar da suka sha suka kawo katon dutse suka rike dan ya mutu to sai Allah ya sa wani bawa shi kuma ya yi imani sai wani bawa ne baka fata bawa shi ya yi imani da shi shi yake zuwa ya yi ce ya siyar ya dan samo abincin da zai zo ya bashi ya yi dan rami yadda zai iya zura masa abinci a cikin rijiya kuma duk abin da ya fitar na tsari nawa ya ɗauka haka ya dinga yi haka ya dinga yi har dabara ta zo masa ko kuwa har mutan garin suka cire wannan dutsen ko kuwa har da ba su kuma yadda zai iya cire wannan dutse ya cire. Allah ya gode wa wannan bawa duk da baki da ibn ha ibn kasir sai ya rawaito hadisi da sassanarsa har zuwa muhammad bin ka'ab al-qurzi ko karzi quraiza ne karzi shi kuma wannan ba yana da cikin manyan tabi'ai da tarar da sahabbai da 'ya'yan sahabbai da kaza kaza to shi wannan muhammad ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon wanda zai shiga aljanna za ta shiga ma wani bawa ne ba ba ta shi ne farkon wanda zai shiga wannan bawan da ya dinga matar maza ne shi dai ingantacce ne hadisansa ba su ma dai musali ne waye ya gaya mana a cikin sahabbai bai faɗi duk da malaman hadisi tilin sun karɓe musali kaga ibn kasir din malaman hadisi ne da bai karɓa da bai saka shi a cikin littafinsa ba diga wasu wasu ka ce idan ƙaramin tabi'i ne ya yi mursali ba su karɓa ba in ba su yana yin karɓa ba da ke imam shafiya bambance duka baki ɗaya to ikon Allah wannan kissa da ƙurunan din nan kamar yanzu Allah ta harfa ta yana ba mu labarin tun daga farkon zamani haƙi zuwa ƙarshen haƙi zuwa ƙarshen ashabun rasi shi sai na ali ya ce a ba wata rijiya ce binne wannan mutumin da binnewa ake yi ma'ana binnewa wani ce kaza yanzu dai tun daga farkon zamani har zuwa ƙarshen zamani duk gaba gida ikon Allah wannan hadisi na farko wanda zai shiga aljanna bawa ne ba kabbata bawa bawan wa shin bawan Allah ko bawan wani mutum al'ada dai bawa ne a kafin lallai ba al'abdu da alif da bawa ne sannan kuma baka fada duk gaba kina ikon Allah laraba wannan hadisi yana ci musu tuwa a ƙarya wannan hadisi a ce bawa ma kuma baka fada kaza kaza amma dai wani soke hadisin tun da musali ne wani ce an karɓa tun da iyayen sokewan shedinsu ne ya rawaito ibn kasir ne ya rawaito amma da zan ce biya ne shi ya rawaito shi duk gaba kina to suna ta kai maganar tawili kaza kaza ikon Allah sai wajen 1935 rabbi Allah ta'ala shehu ya je haji haji ba kai yawa a wannan lokaci ba ba kowa ya kare da sarki ma Abdullahi ba ya bare gashi ya je da kuma waziransa daga haji ne wace amma ikon Allah da larabawa suka gan shi da irin kwarjininsa da Allah ya masa da irin abin da da irin yadda suka ga halitta Allah ya sauƙaƙe masa abubuwa daga sai rawato ga hadisin ga ga bawan nan ya bayyana wani da arawo abdullahi la yau da zahab wani wannan ne bawan nan da zai shiga aljanna na farko gashi sai ga baki ba ba ba ba ma ya abu kamar ne musamman ne da ba ya ce amma da ransa ne ko kaza Allah ne iko ne abubuwan an nauta idan wannan abu kamar yadda ibn kafir din ya tabbata a wajen su dai amma dai dan hukuncin nasa to wanzanu ne sun yi mata wulai da kaza kaza kuma kowa iya fahimtar duk da baki da dama wannan sura wannan sura ta Qur'ani din nan daula ce ta annabta al'umma annabi Muhammad sarauta ce ta al'umma annabi Muhammad amma sarautar bani sarautar zuciya sarautar ilimi, sarautar ma'arifa, sarautar technology, sarautar rayuwa. Ita kuma tabarakar da ziriyar da mulku sarauta ce ta al'umma maza Allah sarautar zahiri, baunoni, shugabannin ƙasa, sarakuna, waye, duk wani da ya gurin lida, duk wani da ya abu da kan sarauta kanka, to tabarar nan take ita sarauta ce ta zahiri. Amma ita ko Furƙanu sarauta ce ta bani tun daga farkon shugabanni sarakuna na Allah koyayyu wanda za a ga annabawa ne ko waliya ne suna wai kuma suna ƙarshen sarautar nan ta zahiri sarautar ba ne tana ƙarshen sarautar ba ta zo wani kafitacce yana ƙarshen wani sarki ko yana ƙarshen wani hakimi ko yana ƙarshen wani gwamna ko yana ƙarshen kaza kaza kaga ga sarari ga ɓoye ga tabarakan da zai yadda zulmulku sarari ga kuma tabarakan da zai nazarar Qur'an shi kansa sarkin a boye kuma zai girmama malamin nan zai saukar masa ƙasa zai kaza kaza mun je da shan da da rabbi Allah anhu wannan sarkin musulmi ya rasu masjid Allah ya hamshe da gaba gida kuma tara an gama biya maka to kenan shi yana da malami a farko da ina biya maka to haka yace shehu da nan ya shigo da yana zaune da shehu da shigo a kan kujera ba shi yana zaune a kan shehu da haka Allah bai sa aka yi komai a kai komai sannan ya taso ya raka shehu da nan gaba gida sannan yake gaya wa wanda suka ita kwana uku jirgin na shigo wadanda sai na zama da wannan abu ne ba da ita kwana uku jirgin ya shiga fada na sai ya zama da wannan abu duk gaba ke kaga ga tabara ga tabarakan lazina tabarakan lazina ya yi mulku ga tabarakan lazina zara alquran to Allah kuma yana iya yi tabarakallah Allah ya haɗa biyu kaga sarkin kuma wani sarkin ne kuma wani an garga wannan duk gaba gida da kuma sarkin ne annabi ne da annabi dawud sarki ne kuma annabi Allah dawud da an ko ace babu mulka wani yake mata duk gaba gida da haka wannan suratul qur'ani bayani ne zungur a cikin ta na al'ummar manzo Allah din bishara ce ga al'ummar bare karshen al'ummar nan bare ƙarshen al'ummar nan bare yau wannan kalifa na manzon Allah sun ba da zai tashi a ƙarshen al'umma din nan in ka dama ka ce ma'aji in ka dama ka ce isa dan maryama in ka dama ka ce wa in ka dama ka ce sa'ibul baydati in ka da abin da ka dama iya faɗin ta to duk wannan sura bayanan wannan abubuwa take yi ga malamai da suke da ilimin sarari kuma Allah ya yi musu ilimin Qur'ani sahabban da suke cewa ko da bai bai rakun suka rasa Qur'ani za su zo su ga inda yake su kasa gane wannan sirri na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ne gashi nan sahabban Allah ya ga mana da areku karnannuka da yawa da yawa da karnannuka na wajen karni 70 da aka yi daga sauka Adamu zuwa yau to kuma ba a san me za a kara ba ba a san kuma yadda suka yi baya ba ga amma dai duk alherin yana cikin karnunnuka ukun nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karnunnukansa da shi da sahabbansa da tabi'ansa da tabi'an tabi'ansa karni ukun nan sai karni na ƙarshe sai karni na ƙarshe wanda ittifaqan malamai sun tafi akan cewa shekara dubu da ɗari uku ɗin nan da ɗari uku ɗin nan yanzu tun da aka shigo da ɗari uku ɗin nan an shigo ƙarni na goma sha hudu da kaza to wannan kusan a ƙarni na ƙarshe ake sai dai kuma duk abin da ya ƙara ya tsara shi to kuma ita za ka ga gaskiya abu duk gaba gida ba wanda ya sani sai Allah amma ita za ka ga gaskiya abu duk da turawan nan sun mallaki duniya sun yi komai sun shirya wa duniya shari'a sun yi yakukuwa ko ina sun shirya wajen mutuwa ko ina mutuwa ake ko ina karara a ranar dai kullum dai kuma barazana an shigo lokacin da kullum kuma barazanar nukiliya ake rashi tana barazanar bugar nukiliya a su ma turar da amerika suna barazanar nukiliya wata rana ba daga barazanar na ba zai zama gaske saboda a ƙarshe ake saboda a ƙasar ake daga barazanar na zai zama gaske duk gaba ki da saboda da aka mutum ya rika addini ya kama tsarki ya kama ma'arifa ya kama abubuwa duk gaba gida amma ba haka ba sai zama bugun ma duk gaba gida to ci gaba da labaruka na gaibu wannan daula ta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah tabaraka wa ta'ala yake ci gaba da gaya mana kuma wannan aya wannan a ta ce aya da za mu karanta Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla alam tara kai wannan magana ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma magana ce da al'umma ya rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba kai duba bane kuma duba na ido sallallahu alaihi wasallam tunda nazaru duba ne na ido duka baki da ba kai duba bane ila rabbika ai ila fi da rabbika zuwa aikin ubangijinka kai fa madar zilla ya ubangijinka ya ja imuwa ya ubangijin ka ya shimfiɗa inuwa yana daga ayar da za ta nuna ma sarauta Allah tabaraka wa ta'ala yadda ubangijin ka ya shimfiɗa inuwa ai amanar zu ba za ka yi duba bane ai ka kayi duba ila afalika da ke kai zuwa aikin mahallacin ka kai fa madda zilla ya ubangijin ka ya shimfiɗa inuwa qala al-mufassir mai tafsiri ya faɗa mai tafsiri ya faɗa shine jalalin suyuti ne ko muhalli shi muhalli ya faru daga faɗa zuwa zama jalalin suyuti to mai tafsiri ya faɗa sai yake cewa min wakatin isfirari tun daga lokacin da gari ya sha dinna lokacin da an yi sallar asuba gari ya yi sha haɗin zuwa rana ta fito kaga wannan lokaci ne ba duhu ba ba hasken rana ba lokaci ne mai inuwa mai daɗi kuma inuwa ba wai dan rana ta abu amma wannan gari da ya sha ɗin kuma ai rana ta fara faso duniya an su zo mana ba hasken da to shi ne za ka ga hasken alfujir hasken alfujir hasken alfujir har kuma gari ya yi sha ana nan gari ya yi sha har kuma rana ta fito wannan lokaci lokacin da istirari lokacin da gari ya yi sha ya yi haske ma'ana ko ila wakacin bulu shams haƙi zuwa lokacin da rana ta fito wa kalibin haƙi haka siyuɗi ya fara ma'ana yanzu alatar da ana ɗaukar da kai mamadar zilla ana nufin daga sallah asuba zuwa rana ta fito wa kalibin haƙi amma shehu radiyallahu anhu da duk masu tafsiri ibn kasir ya faɗa haka abdullahi bin abu ya faɗa haka abdullahi bin umar ya faɗa haka abdul ali ya faɗa haka abi mali ya faɗa haka masruq mujahid sa'id bin jubair nakai bahaq hasan basri qatadatu duk sun tafi cewa wannan da kuma shehu yana kan maganganun wa'annan sun tafi cewa min tulu'il fajri ila tulu'i shams sun tafi cewa tun daga fitowa albusu din haɗi zuwa fitowa rana tun daga fitowa rana ɗin kuma haɗi zuwa rana ta yi zawari haɗi zuwa rana ta yi zawari min da nau'in fajir tun daga fitowa alfijir idan da nau'in shamsi zuwa fitowa rana idan da la alfajir idan alfijir ya fito tabbar duniya kullum zilla za a ga inuwa gaba ɗayan ta inuwa ce duniya gaba ɗayan inuwa ce حتى تطلع الشمس هذا لا تهجو وهذا الوقت وانا الوقت inuwoyin biyu ne yanzu ake faɗa a mawajen ka zuwa wani da ke zai faɗa akwai wannan inuwa ta tun daga fitowa alfijir zuwa rana ta fito ya ga shi ma ba rana ba ce muna cikin wata ga shi a cikin hasken mutu amma kuma ba hasken rana ba ba hasken wata ba iko Allah amma wani haske mai daɗi ba kuma shi ma inuwa ne tun da ba rana ba ce duk abin da ba haske ba kuma to ya zama inuwa ko a ce ya zama duhu ya zama duhu duk da baki ɗaya to tun daga fitowa alfijir haƙi zuwa rana ta fito muna cikin wata inuwa mai daɗi wani zamani mai daɗi har malamai suke cewa aljanna haka take aljanna haka take lokaci ya yi kama da lokacin aljanna saboda haka saboda haka saboda haka addu'a fi marjul ijabati addu'a wannan lokaci daga fitowa alfijir daga yin sallah asuba kafin rana ta fito addu'a karɓiya ce da aka yana daga sakaci mutum ya barci a wannan lokaci daga daga sallah asuba zuwa sallah zuwa fitowar rana ai mu hausa ana cewa lokacin da ake raba arziki ne kuma ga su ne ko lokacin da ake raba arziki ne kuma duk mai barci a wannan lokacin to zai da ɗan samu da amma zai da rasa da yawa duk da baki da daga sallah asuba zuwa rana ta fito yadda za ka yi ko yawo ne ko kaza ne ka kai bacci a wani lokaci ba lokacin raba azumi ne lokacin addu'a ne duk da duk da baki da kuma mara lafiya idan yana fita a wannan lokacin yana ɗan tattakawa yana shakar wannan iska shi ma likitanci ne magani ne kwarai da gaske wani haza yana da wani hada saboda haka ita kaza hu ahadullah su waliye suka riƙi wannan lokaci أوقات ذكر الله أوقات ذكرهم لله تعالى لوقت ذكر الله حتى أنه صلى الله عليه وسلم على لوقت وكان عبد الله أو على لوقت إذا تم شعور سيبتلي أدوى زي تذكي زي تذكي لنسى أقول الله يتوى كما سحر وانا تهدو إذا أنت أن أرى كلام زي تاشير صلى نابلا ركعة صلاة الشرايك في تجوى صلاة زي تاشير نابلا ركعة ركعة أنت دمي وانا باولا زي كيش حسكان بسكان hasken zuciya din nan duka baki daya to har za ka wariye shi karki wannan lokaci lokacin zikirin har ma lokacin zikirin safar mu duka baki daya wannan lokaci ba lokacin karatu bane in an yi ba ba a yi laifi ba amma dai in dai ana son natija hatta ne shari'a ba karatu ya a wannan lokaci ba zikiri yake yi a wannan lokaci saboda yana da wata alaƙa da zuciya yana da wata alaƙa lalle Qur'ani shine babban zikiri amma baka ga a ruku'u mai shari'a ya hana kuma a karanta Qur'anin ba an hana mutum ya karanta Qur'ani a ruku'u ko a sujada sai dai ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko ya ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal azim kaga ai shi Qur'ani shine shugaban zikiri amma kuma a ruku'u ga zikirin da ake so kai amma a sujada ga zikirin da ake so a nan ko karatu za ka yi ba amma a tsaye ka sauke qur'ani in ka iya duk gaba ɗaya in ka zauna ka sauke shi in ka iya amma dai bar da ruku to tun da kaga a cikin sallah ma ga wani waje da ba za a yi karatun ba sai dai a yi sallah haka to haka a sasannin ma duniya cikin lokuta ma duk gaba ɗaya wannan lokaci na asuba daga sallah asuba din nan zuwa rana ta fito ina wannan ba lokacin karatu ba lokacin zikiri ne lokacin tarbiya ne amma yau kowa ya kammala su ya sannan ake kira sannan ake so a koyar ya saka zuciyoyi duka ba wannan shi ne gaskiya duk an bar idan aka bar sharadi mashruɗu ba zai samu ba duka baki da an bar kari tuban tubani ake cewa duka kaga dai alheri ne wani ne ke karanta da qur'ani ba alheri ne wa me ya fi qur'ani babu to amma dai shi mai shari'a ko man tsaya shi shirya ko man tsaya shi shirya in kana son hasken zuciya in kana so ka amfanu in kana so kai daga asuba din nan zuwa rana ku zo zikiri za ka yi a wannan shi kansa Allah sallallahu alaihi zikiri ya ba wani karatu za cewa yana karatu a wannan lokaci zikirin zikiri yake yi gaba gida to saboda haka bayan Allah duk suka sa zikiri dari ko duk za ka sun wajauta kaga da Allah ta daya ce abin da zaka yi dari ga nan ai kaji da kawo ma din gaba gida su me yasa su mutanen da suke bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce ma bid'an kai kuma abin da aka ce ma sunna ne sunna saudiya ne wannan din gaba gida din gaba gida to to ka gani wannan lokaci shi karatu din in an fi son sa kafin da asuba din kafin lokacin asuba kafin lokacin sallah to shi kuma karatu a wannan lokacin bare mai hadda ko mai karatu a wannan lokacin yana da albarka ɗan kaɗan za ka ga shi kuma ya yi lokacin da ake cewa masu makaranta ce tashi tashi ko tashin dare ko kaza kaza cikin dare ko na lokacin ya karatu amma dai wannan daga asuba din nan daga sai dai kuma wanda ba shi da lokaci kuma larurar nan duk da baki da wanda ba shi da lokaci amma dai lokacin zikiri to da haka bayan Allah suka sanya wannan lokaci lokacin zikirin su haza waqatun wannan lokaci ne na marjindil waqatu marjindil lokacin mika inuwa duk da baki da to sai kuma rana ta fito sai kuma rana ta fito yanzu rana ta fito tana fitowa daga gaba daga gaba sai kaga inuwar komai ta faɗi yamma inuwar komai ta faɗi yamma kuma ta yi tsawo ta ninka abin sa wajen nan ta ninka abin sa wajen nan rana tana ɗagowa inuwa abin tana jawowa rana tana ɗagowa inuwa abin tana jawa har rana ta zo tsakiyar sama sai inuwa abin ta shiga cikinsa za ka kuma ba shi da inuwa ranar ake a sama kenan ranar sama to tun daga fitowar rana tun daga fitowar rana haƙƙi zuwa rana su wata kiyar sama wajen har da sha biyu har rana su wata komai inuwa su shiga cikinsa wannan ana cewa da wannan inuwa zillu zillu ita ce zillu Allah ta ila ta kai mata zillu to na ai amma idan rana kuma ta yi zawali ta gota sama yanzu kuma ta yi yamma yanzu ta zo tsakiya ita ba yamma bai ta ba gaba ba amma yanzu kuma idan ta gota ta yi yamma a za a taso ta shiga kenan idan ta gota ta yi yamma to sai ga kuma inuwa ta faɗi gabas inuwa komai kuma sai ta faɗi gabas ɗan kaɗan kamar hancin takalmi kamar hancin takalmi rana tana ƙara yamma inuwa tana ƙara shigo rana tana ƙara yamma har ra- har in- har inuwa katannin kakanni a inuwa katannin kakanni da aka ta shiga har ta ninka aka duk gaba ɗaya har ma ranar ta yi tsufa ta yi fari a rasa ma inuwa duk gaba ɗaya har ma magaruba a tsaye nazara to daga lokacin da rana ta yi yamma ta yi yamma inuwa ta faɗi gabas ya fi da duk inuwa inuwa amma yanzu kuma wannan inuwa ta faɗi gabas sunan ta fai'u sunan ta fai'u wanda ta faɗi yamma ta fito wa rana sunan ta zillu zillu wannan kuma wanda ta faɗi gabas yanzu sunan ta fai'u wanda man ta koma za ta koma za ta je har ta kare ma ta koma zuwa ga Allah duka ba gida wannan zillu wannan fai'u abin tsinuwa ne duka ba ka sai dai wannan zillu in ka ji zillu to wannan ta abu na in ka ji fai'u to wannan da ake faɗa to yanzu wai wannan jiya daga cikin ikon Allah idan ranar nan ta fito kaga inuwa ta faɗi yamma doguwa ta ninka abin sa wajen nawa da farkon ta ninka ta dinga raguwa Allah yana jawo ta dinga raguwa ta dinga raguwa har ta wuce shiga cikin abu sannan rana ta wayya maɗin sannan inuwa nan ta faɗi gabas ɗan kaɗan kamar hancin takalmi ita kuma rana tana ƙara nausawa yamma inuwa tana ƙara tsaho tana ƙara har inuwa ta tsaho har inuwa ma ta shafe duk gaba gida wannan aya ce daga Allah tabaraka wa ta'ala da za ta sanar da mu ko ta Allah tabaraka wa ta'ala duk wannan Allah ne tabaraka wa ta'ala yake to kuma har yau ne za ga a ‘yan waɗansu lokutan wani ɓangaren na duniya ma ba a ranar gaba ɗaya inuwa ce. Inuwa ce. A wani ɓangaren na duniya za a kai waɗansu watanni kuma rana ce kawai ba inuwa ne kuma duk gaba gida. Wannan da ya sarauta Allah ce ta baka wata. To a nan tara ila rabbika baka duba zuwa ubangijin ka ba kai ba maddar zilla yaya ubangijin ka ya shimfiɗa inuwa ma'ana ya miƙa inuwa ta shimfiɗu ma'ana ta yi abu. tun daga kaɗan kaɗan har da tsawo in kuma nan gaba sun ta shigo ita kuma da tsawon kashin faɗa ta zo ita kuma Allah ya dinga rage ya dinga kaɗan za ta zo a dinga miƙa ta a dinga miƙa ta nan an miƙa nan an rage ta nan an miƙa ta duk gaba gida to wannan kenan a ta ila ɗulu ishan su ko to haza haza wakatu majlis din wannan shi ne wakacin wato shimfiɗar inuwa ta gaba kiya. To, ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ولو شاء da Ubangijin ka ya so, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da ja'alahu sakina, da ya sanya inuwan nan mukiman tabbatacce rana ba ta zo ba. Da Allah ya dama inda muka waye gari din nan cikin duhun nan mai daɗi din rana, cikin rana ba ta zo ba. duk gaba gida ko kuma Allah wayannan garuruwa da wayansu watanni suke yi a cikin inuwa sannan wayansu watanni kuma a cikin rana akwai kwanakin da rana suke fara buɗe musu haka sun rike shi idi da Allah ya ga dama da ranar ba za su fito ba sun zauna a cikin duhun duk gaba gida to walau sha Allah da Allah ya ga dama da Allah musu akina da ya sanya shi matabbaci la yazuru dillu shamsi wannan inuwa ba ta bushe ba ta bayyana rana hazihi shamsu wannan ranar da muke gani allati tansabu zilla wadda take shafe inuwa dinnan in ta zo ta shafe inuwa bi mashi'atillahi da nufin Allah ne da ikon Allah ne law sha Allah ta Allah ya so da fakiyar zilla inuwa nan ta wanzu ma a shamsu tare da rana ko ba ga rana ga inuwa dan bai zai zo ba sun da yanzu da da rana ta fito ina inuwa ta tafi ita ma tana da da inuwa ko ina ina rana ta tafi babban abin da aka fara ɗaki yana da haske da fitila ka zo ka tas ka kashe fitilan nan sai ga duhu wani haske ne wanda za ka yi fau ka kunna haske ko ya ga haske to ina duhu ya tafi duk suna nan tare su suna nan tare amma ga wata da inda ya haske ya zo kuma sai duhu ya buya in duhu ya zo kuma ya haske ya buya duk gaba ɗaya to amma za ka tafi za ka tafi aje to yawan ne a sani duhu shi ne a sani duk gaba ɗaya da shi ne a gaba da shi ne a duk gaba gida shi ne a maru sati sai samu satin Allah duk gaba gida Allah ne ta baraka wa ta'ala da tsoron wani kuma wannan kan bai da sama da masallaci to duk gaba gida to da Allah ya ga dama sai ya tabbatar da duhun nan tare da ranar nan ko ya tabbatar da duhun nan rana ba za ta zo ba ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ولو شاء الله جل جلاله ساكنا ko da sai Allah ya bashi tabbatacce sun da Allah shamsa alaihi dalila sannan muka sanya rana ita ce dalili ala zilla abu sa'inuwa duk in ga inuwa akwai rana duk in ga inuwa akwai rana da ba rana da ba za ga inuwa ba duk ga duk ga ba gida falau la shamsu ba dan rana ba ma urifa zilu da ba san inuwa din ba to haka wannan karatu kuma haka yake abu ne yake da tunani me ya ma'anar wannan eh ma'anar da ke nan ba ta rana ba da maka wannan inuwa ma'ana kaga inuwa rana ce to kuma hikimomi ne da maganganu da yawa a ciki za mu zo to ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا sun ma'abarnahu sannan muka taro inuwan nan azillar mamzuda muka taro inuwan nan azillar ilai na zuwa gare mu komai ne wajen mu zai dawo duk abin da ya tafi ita ranar ta tafi kama da ta tafi wajen mu ko mu ma nan gaba ke dan muka muke ne wajen sa tabaraka wa ta'ala ido ma aka taro zo ta shige zulluka ya taro wajen mu ne gaba muka taro azillal mamduda in wannan mai kakkiya ko ile na izuwa gare mu kabba tarowa ya tsira sannu sannu sannu sannu sannu daga daga fitowa rana din nan sai kaga inuwan nan babban din nan dama magana ta fita na wajen da fitowa din nan inuwa za ka ta faɗi yamma din nan doguwa inuwa ta faɗi yamma doguwa amma sai da Allah ya ce muna taro ta sannu sannu sannu rana tana ɗanci a ce yanzu ƙarfe kaza da minti kaza ɗaya rana ta ɗan inuwa ta ɗan jawo ƙarfe kaza da minti kaza da ta ɗan da iska haka zo wajen sha biyu ma sai gaba inuwa ma duk gaba gida ya zama rana ta zo tsakiyar sama kenan inuwa komai tashi ba ko kuma yanzu idan ranar ta zawali ta kota yamma kamar da dai muka fara sai daga inuwa kuma kamar hancin takalmi ta fadi gabas to nan kuma iko Allah nan kuma sai a dinga shimfiɗa ta shi ma sannu sannu sannu ana shimfiɗa ta har ta yi ahon komai sau biyu haka har kuma ta yi fari da ce rana ta yi fasi a yi la'asar tsakaniya yanzu aina a sa kaza kaza kaza har ce fari har ce dushi dushi kuma ta yi fito har sai an ma ta mutu ba ka kaki da ranar ta fara yanzu ma ta yi ina a yau dan Allah da fara a yi wa ma gaba ɗaya har ce fari kuma har dai ganin ba a yi wa zai gaba ki da to sannan muka taro ta zuwa gare mu tarowa a sannu a sannu kafiyan koyayye bisa lokacin su da bayyanar rana idan kuma inuwar daga asuba din ne zuwa rana ta fito sai kuma wannan wannan lokacin da rana ko kuma shi kenan wannan lokacin kuma ina wannan lokacin ita ma ta tafi ta tafi to
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا ai shi ne kafiran dillo shamsi min ayatin lahi yana daga ayoyin Allah mai tabbatarwa a bisa samuwa Allah wa'annan tun daga gani na idan za ka dinga tunani ka dinga tafakkuri har ya kai ka gani na zuci ganin ayar Allah ta ido din nan ita za ta sanar da kai zuwa ganin mai gida kuma Allah shi kuma a cikin zuciyarka ganin zuciyarka ganin ido shi zai kai ka kai ganin zuci ganin ido na ayoyin Allah din nan tabaraka wa ta'ala shi zai kai ka kai ganin zuci da da haka suke cewa shi mai tunani ga baki da yana ganin ubangiji a cikin komai saboda yana ganin sarauta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin komai yanzu duk abin da kai za ka tashi ka duba ga wanda kamfani ne ya wannan abu duk gaba gida dan ka ga kamfanin a cikinsa dan ka yi ma hukunci da kamfanin idan ƙwararren kamfani ne babban kamfanin kudinsa daban idan abu kaza kaza to duk wannan halitta kuma sarauta Allah ce tabaraka wa ta'ala sai ta nuna ma mai ita da ka za ga Allah wannan halitta ba a bargaje take ba ta da kai ba ba haka kawai aka watsa ta ta watsu ba ba ta da kai ba mai juya ta ba ta duniya wata zauna duka baki da a shiryawa ne na Allah ta bara kota to tun daga ganin gida din nan da tunani a cikin wannan sarauta ta Allah din nan sai ka kai ga ganin zuci shi ke sai ga mai sarauta shi ga ganin zuci duka duka baki da to abinda Allah ta bara kota da yake koro da mu a cikin wannan aya kenan ko shi ke da min ayatul lahi tabaraka wa ta'ala yana daga ɗari biyu da hamsin da yana daga aya Allah tabaraka wa ta'ala al-lailu wan naharu ma'ana kenan dare aya Allah rana ma aya Allah ce tabaraka wa ta'ala wa dawu wa zulmatu haske da duhu wannan da ayoyin Allah ne duka ba gida wa zillu wal hamu da inuwa da gabjin rana din hantsin ga inuwa ga hantsin duka baki da wannan da ayoyi ne na Allah wa huwa allazi Allah tabaraka wa ta'ala shine wannan da ta'ala da kuma laila Allah ya sanya muku dare fatiran kan libasi dare yana fitince muku kamar tufafi dare duhu ne sai fitince ka kamar tufafi duka baki da za ka mutu daga dare ko a cikin ɗakin ka ko a cikin ka haka zai iya zama daga shi sai ka mayafi ko daga shi sai ka ƙaramin wando duka baki saboda dare tufafi ne ya sutura shi shi a mace yanzu tun da dare ya zama sutura yanzu mutum a cikin duhun dare ya yi tashi tsirara ya sallah tun da ya gare sutura ne duk gaba gida sai ba zai a ba zai yi ba saboda yanzu sutura sallah ibada ce ita kuma ta fita daga wannan sutura sallah ibada ce sai dai in kuma dan wani tsoron Allah dan wani ya tungu gaba ki ɗaya ya faɗi gaban Allah daga wannan kuma wata magana ce daban amma dai kasancewar dare sutura ce duka baki da amma ba zai tuka ba wannan sutura ta wajensa ya tuka ma sutura an zai kwanta ba ce ya iya ya tuka ma sutura da dare ne kuma ya ba wanda zai shigo duka baki da amma dai sutura ibada ita kanta ibada ce sutura ibada ita kanta ibada ce ba wai ko dan ba ko da rana ko da dare ko da kaza ka sutura ibada ce za ka ga cijai za ka da da mata hatta komai dare komai duhu dare ma ya fuce yana kansu ko da ba wannan da saboda su dau wannan sutura ibada ce ba wai ko da sai da rana muke ma ya fi ko da kaza kaza ba a sutura ibada ce duk gaba gida to Allah shi kan ya mana dare libasa sutura kamar sutura kuma tun da da dare ake hutawa dan adam al'ada an yana so ya bace da cika so ya ga haske da yawa bacci ba zai zo ba duka baki to sai Allah ya kawo wannan duhu na dare sai mu bacci da dare duka baki da wannan ma Allah ya sanya mana dare ya zama sutura wannan ma Allah ya sanya mana bacci su baka ai hutu ne rahatan hutu ne lil abdar ga jikuna bi kadai da amari sabida ayyuka din nan da aka kai mutum ya yi kai da kawa ya yi ta yawo ya yi ta neman halattinsa ya yi ta koma mai da rajin ko kuma in dare ya yi sai Allah ya sa duhu ba inda zai je ba za inda zai je ga baki da to kuma sai ya kwanta ya huta al'adar halittar na adam tana neman hutu sai ya kwanta ya huta duk ga baki da gashi nan tun daga faduwar rana tun daga faduwar rana har zuwa rana ta fito kwanta ka huta kwanta ka huta duk ga baki da kuma iya karfinka za ka ɗan rage wani abu a ciki za ka ɗan iya rage wani abu a ciki diyayi har malamai dai da likitoci sun yi tafakan duk kullum kana yin bacci awa uku to ka ba da hakkin bacci in kana yin bacci awa uku kullum to ka ba da hakkin bacci awa uku awa uku ka ka ba da hakkin bacci in ka ƙara ma yayi al'ada ce ta ɗan adam da haka Allah ya saka amma dai karkace za ka bar bacci duk gaba ɗaya sai kuma wani abu ya shiga kwakwalwa sai ta shi ma wani nau'i ne na cuta na rashin lafiya da ke shigowa a tabbaci wannan marasa bacci wannan bayan Allah suna da zikiransu da ya zama musu madadin wannan rashin bacci din daga amma ko mutum ya ce zai daina bacci din gaba gida an ce yanzu da mutum zai dinga kwana dare baya bacci sai da rana ko ko ya bacci din da wa gida za ka ga nan da nan jikinsa ya tsufa fiye da wanda yana yin baccinsa kuma yana tashi yana yin baccinsa duk za a ga yanzu yan zamani yanzu da kallo wa'insu kuma ba daren ma ya zama yanzu ne rana sai da lantarki sai da sai nan da nan mutum ya tsufa nan da nan nan da nan da sabi da haka su ko mutanen ƙauye yanzu da za a ga da rana ta fatin nan sun kwanta bacci ita bacci ai ta bacci ai ta bacci rana ta fito sun da sai kuma yana shiga a ni amma yana ta guje-gujensa yana ta abubuwansa yana da wannan duka wannan ma an zo magana bacci da rashin bacci duka ba gida ibada tana nan kuma duka ba gida azumi yana nuna mana azumi ya kamar yana nuna mana asalin halitta azumi yana nuna mana da magaruba ta yi za a ga mun ce dare ya yi duk mun sha ruwa mun gama abin da muka yi da rana azumi da kaza kaza dare ya yi duka ba gida da alkusu ta zama ce gari ya waye kuma mun kama azumi duk gaba ɗaya. To Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sanya mana duhun daren ya zama mana lullubi mayafi. Sannan mu kwanta a cikin daren kuma mu bacci dan jikunan mu su huta saboda ayyuka da suka kai da ranar duk gaba ɗaya. Wace Allah nahara wani shi ya sanya mana yini kuma tun daga fitowar rana har zuwa rana ta fara yini kenan. Allah shi ya mana yini ita rana kuma tun daga fitowar ta zuwa nushura mu daidaita kuma mu je neman halal mu je kaza ko ina ma da za a yi duka baki da manshura ababan daidaitawa fi ya cikin sa lifti da rizqi dan mu je mu nema arziki wa gairihi da wannan sa Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji madaukakin sarki khalaqa lana layla ya halitta mana dare kan libasa kamar mayafi ko tufafi bisitiri cikin suturce wata Allah nan nauma ubangiji ya sanya mana bacci a cikin daren nan kuma rahatan hutu ne lil abdari ga jikunan wata Allah nahara ubangiji ya sanya mana wuni kuma ranar da baki da haka ta fadi mahallal ishtigali wanda za mu yi ta kai da kawowa ne idan la bi zulfi da neman arziki to bai hana wani arzikinsa da daddare ne ba bai hana wani arzikinsa da daddare ne ba shi kuma dare ne wajen neman arzikin nasa nan ne za a ji a kulla kasuwancin a kulla kasuwan kafin asuba ya yi kira ne duka baki da kasancewa da dare ake bacci ba Allah ya ce dole sai daren nan kai bacci ba duka baki da kasancewa da rana ake shagulgula ake tafiya neman kasuwanci wannan shi ya bi yawa shi ya bi yawa abin hana wani kuma da dare duk gaba gida yanzu haka wani kasuwanci kamar daga fitowar rana daga daga sallar asuba zuwa fitowar rana din ya gama da abin da zai yi ya ya gama da abin da zai yi duk gaba gida wani kuma kasuwa ne ranar da baki ya duk gaba ko kowane shege za ka iya neman arziki a ciki kuma kowace za ka iya kuma shi ma da rana ai kaga ana ƙailula baccin rana kamar sha biyu zuwa za ƙasashen da rana suke da zafi za ga aiki ana tashi miji ƙarfe goma sha biyu za a tashi daga aiki mutum ya dawo gida kuma ya ɗan sha shayi ya ɗan yi kaza ya ɗan kwanta duk gaba gida sai ƙarfe uku kuma su koma aiki tashi ƙarfe shida saboda za a kula rana za a kula rana kuma saboda masu yin ibada da daddaren annabi sallallahu alaihi wasallam ku dinga yin bacci rana shi ma amma malamai suka ce in ya yi ta sharar baccinsa da daddare shi ma ba dole ne ya kwanta da rana ba inda ai dama ya riga ya gama bacci ba ana nufin ne wanda ya yi bacci da daddare ba to kuma da rana zuwa sha biyu to ya samu kuma ya ɗan huta a nan kafin azahar dama rana ta yi a wannan lokaci kaga wannan shiga wannan wannan shiga wannan to wanda Allah nauma Allah ya sanya mana bacci bil laili a cikin dare rahata lil abdan hutu ne ga jikunan wanda Allah nahara ubangiji ya sanya mana wuni mahalla ishtigali wajen da za mu kai da kawa ne na neman arziki da talabu rizqi da neman arziki wa min alamati yana daga alamar mahabbatillahi tabaraka wa ta'ala san Allah tabaraka wa ta'ala mahabbatul layli san dare lil ibadati ga ga ibada za ga bayin Allah su kuma daren nan da shi ne wajen hutawa shi ne wajen sutura ina za ga su kuma sannan suke ibada sannan suke ibada duk ga baki da ranar nan wanda a sarari take kowa yana ganin ka zai san kayan kaza da za a tafi arzikin to kuma sannan za su huta su kuma duk ga baki da to kuma wannan magana da mutumin da baya aiki da rana ko mutumin da bai zuwa makaranta ko a lokacin hutu ko ko shi yanzu lokacin duniya ba lokacin karatu ba ko shi kasuwancin sa da ne ko shi kasuwancin sa kaza kaza to ya iya raya in ba inda zai je to ya raya gari ya inna nashi'atal layli hiya aqwam hiya ashaddu wa'a wa aqwam kila komai na dare ya fi hatta tafiya ba zan da kasashe suka lalace ba Allah ya gyara mana kasashen mu tafiyar dare mun zalla ce ana nage kuma tafiyar da zaka yi da dare sai ga kai tafiya mai yawa a lokaci kana akan tafiyar da zaka yi da rana inci lafiya kai ma lafiya da da komai duka baki da to su ma irin alamar son Allah ga waɗanda ba sa aiki da rana duka baki da ma'afatin layi ko san dare bil ibadati ga ibada wa karahiyatin nahar da kin rana lil ijtima'i bil khalqi dan da rana za a ta haduwa da mutane kuma idan ji ya faru duk da baki da su sun kusan dare shiru babu sun kusan dare duk da baki da rana kuma za a haɗu da halitta da za su shige lokacin da zai shagarantar da kai an Allah tabaraka wa ta'ala ga Allah tabaraka wa ta'ala ahlullahi su mutanen Allah بدلوا العادة sun canja al'ada Allah ja'ala an-nahara waqtan ashghal Allah ya sanya rana ita ce lokacin shagulgula wallahi waqtan rahatin dare kuma shine lokacin hutu su ko Allah sai suka sanya daren wa Allah ja'ala al-layla sai suka sanya daren waqtan ishtighal lokacin shagaltuwa su amma billahi da Allah kuma annabi ya koya musu sallallahu alaihi wasallam wa ana ike sallah wa ana ike kaza to kuma ikon Allah hatta yi sallallahu alaihi wasallam ai kaga za ka rabda Allah wai to da zai da da hamba ce ba da shi a cikin sujada sai da an kwana sallah sallallahu alaihi za a ana tafiya kuma gaggadin zai kama shi abu da sa'i da kai daga cikin sabon suna da ya ce muna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam rakumi na yana bayan sa kadan sai na ga ya goce ya goce ya goce akan rakumi sai na san bacci yake inda ke sallah sai na da kira kuma na hankula na zo na tokare shi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai ya bude sai ce waye sai na ce ni ne wani sai ce a sai ce rasulullahi gari ne ka dan goce na san bacci ne sai ce Allah ya kiyaye kai da ka kiyaye annabi Allahu akbar Allah ya kiyaye kai da ka kiyaye annabi sai na dawo ba kuma Allah sai kuma yi sai na kuma zuwa na shiga haka ta kuma faruwa sai na dawo na tafiya ai san sai ya goto da nan da kira kulina har na shiga ƙarƙashin sa sallallahu alaihi wannan da alama ce ta bacci in dan ba kai bacci da daren dole kai da rana dole kai to ka kuma in da rana kike fita neman arzikin ka da rana kike zuwa makaranta ka yi bacci da rana ka yi bacci da daddare to kuma da da rana ba to kuma ka kwanta to kuma ma'ana ka ce ba ka cin komai kenan duka ba gida wannan ana magana da wanda ba shi a'a idan da rana kake aiki je kai aikin yake karatun dare ka kuma kwanta iki ba da kaza shafar da la ce in ka ga dama in ka ga dama kun kun na jima ka zama tauraro in ka ga dama in baka iya zama tauraro ba kun kamara ka zama wata idan baka iya zama wata ba kun shamsa zama rana shi tauraro in ya fito tun daga magarba sai asuba yake faduwa in za ka iya rayatare da ibada da komai in za ka iya shi da haka kwanciyar ka da rana ba inda za ka ji duk gaba kida ka zama tauraro kenan duk gaba kida saboda ibada da za ka yi na daren nan da rana za ka samu damar ta ba wannan ya shigo wannan ya zo wannan ya zo duka to idan ba za ka iya ba shi tauraro dare dare yake ji gaba daya idan ba ka iya ba kun kamara in ji shehu zama wata shi wata zai jin dare gaba daya idan farko farko ne da magarba zai dinga fitowa yana faduwa tsakar dare tsakar dare wata dare idan kuma ya so wato ya cike sha biyar to zai fitowa da magarba sai tsakar dare zai dinga fitowa sai ya kai asuba shi dai wata zai fara tun daga farkon dare har ƙarshe ba ruwan su kai wannan dinga wakiya in baka iya wannan ba ma kun shamsan zama rana ita ibada ka da rana Allah duk lokacin da na karba duk Allah ake yi wa duk gaba ki da sabida me da kaka ji da roman daren mutum ya zo kuma ya lalata aikinsa na rana duk gaba duk gaba gida to wanda kuma yana da ƙarfi Allah zai iya ba shi ya aiki da zarar kuma ya aiki da rana shi ne wanda suke cewa a kowane lokaci da ka iya yin awa uku ka yi bacci to shi kenan ka biya haƙƙinsa duk gaba gida saboda kan kuma ƙwaƙwalwa ta zo ta buga ko wata cuta daga wata shiga daga baki subhanallahi sun canza wannan al'ada sun canza wannan al'ada lokacin hutun kowa su kuma sannan suke shagala ga ubangijinsu duk gaba a sai ya rora haka sai Allah suka mai da hutun nasu da'iba taban wahala ne fiki da masu ma'abudin cikin hidimar ubangiji lokacin da ake huta su kuma sannan suke wahala ibada wahala ce amma kuma ka tuna lada da sanyin zuciyar da daɗin zuciyar da za ka ji sai ka ji daɗi ne duk gaba gida abin da ba ibada ba kuma hutu ne amma kuma rikici ne zai jawo ba bacin zuciya da komai duka ba gida to so suka mai da lokacin da ake hutu su kuma sannan suke wahala cikin bin ubangijin su suka mai da wahala hutun nan ya zama wahala suka mai da dare lokacin keɓewa da masoyinsu suna ganawa da shi da haka ba sa sa rana su har suka kuma asuba ta kusa so ma Allah kuma shi kenan gadi ya tafi duka baki da su asalin layi haka suke lijtimai da kansar da suna ko da rana dai kuma halitta za a zo a da ita duka baki da za su shagalantar da su daga Allah almajirai guda biyu na abaya zini sun saba ɗaya almajirin ya ce bacci ya ji bacci ya buga ɗan adam domin mai bacci baya yin sabo ya kwanta bacci ya ji duka wada kuma zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam a farki zai ga Allah a mafarki zai ga wayansu da suka rasu a mafarki zai ga alherai da yawa duk gaba gida shi yake barci ya bi ɗayan kuma ya ce ta a za ce barci ya bi haɗake ya bi rashin barci ya bi domin wanda baya barci zai bauta wa Allah zai yi ibada zai yi salloli zai yi kaza kaza sai suka je wajen shirin to shirin ya musu hukunci fataraba ila shirki ma sai suka kai suka daga maganganun zuwa shekin nasu murabbihi ma mai tarbiyyar su fa qassa alaihi qissatahu ma suka gaya masa kowa ga abin da yace fa kana sai yace amma anta amma kai allazi qulta illa yaqatata wanda kace rashin bacci afdal shi ya fi mina nau daga bacci hayatar kai rubin wasu ka to rayuwa ka ta mutuwa ka mana kenan kai rayuwa zahiri ka sani nan duniya ka sani duka baki da duka baki da wasakata an akal yawa ɗayan shiru sai aka fahimta shi kuma wanda ya ce ba ta ma'ana mutuwarsa ta fi shi kuma shi kuma mutum ne da ya ya fi san abin da yake hadaran Allah ya fi san abin da yake koyon hadaran Allah da ba wai ba ma'ana ba zai yi ibada ba amma ya yi imani da abin da Allah ya kamar wanda yake lahira kan wani bai ce kai muna duniya na hazuwa za ka yi mana zancen lahira kuma ka mutuwa da kaza kaza aka shi ko da ce laka fadna ya ga ga Allah ga annabi can ga duk bayan Allah iyayen sa na kirki duk suna can ga kaza kaza na dai ba dan an samu ba sai a dinga ga halalan Allah can ga alherin Allah can wannan ya gani shi ko wanda bai san wa'in abubuwa ba gane ne kawai zuwa za a rike a ƙarƙashin ƙasa da wahala da goshi za ka ana duniyar nan cikin daɗi ka ce can yari to kowa ya fahimta sa da Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake nufi kenan kana ba'dul awliya ba'dul waliya akwai wani daga cikin ba'dul waliya makana sanafi na sanata ya zauna shekara talatin lam yalu bai taɓa bacci ba shekara talatin bai taɓa bacci ba Allah kakan shi wani hadin na mawdudu ba wata yalla an ce baccinsa zuwa yake jingina da bishiya in zai yi bacci zuwa zai ɗan jingina da bishiya ya ɗan yi baccin na iya mintunan da ya yi sannan ya tashi ya ci ba da sarfurun da tun da ya bi hanyar Allah daga da aka wani waje yake cewa da mai idan su abu ya ya ranka wannan ke zai fara sawa a littafin idan ramadan ya shigo kuwa ne masa ake a in shiga dajin sahara me yake ina yake zuwa ya ake yi Allah in ba ramadan ya zo kuwa in kaga ya dawo ran sallah ta yi zai ma zo ya rabu baccin ma ne da ka raba tun daga yana gudan mutane ma jigina baccin jigina da yake wallahi yana da wannan daga shi kansa mai kwanto da jafani ma na baccin ya ki ne ma gaba baccin ya min jafani bishiyar jafani ma na ne wani lokaci shi ne ya nora biya duk da baki ya jafani ba o haki rukudan sahiran ko kamar jari sai da kwanta dan dai ka shi ya dan ji daɗi kamar mai baccin a baccin ya fi da shi zai zuwa masa daga sai ya ce idan kai shekara ɗari duk da daddare kai barci rabin rabin rana kai barci dare kenan rabin rana ka tashi da rana kenan mana shekara hamsin kai kenan idan kai shekara mana kai shekara ɗari to ko hours ba to rabi ka yi barci rabi kuma ne kake ba da kake ayyuka mana shekara nawa kai kenan hamsin shekara hamsin a cikin barci a ce wani za a ce ai shekara ɗari ko da ko wanda lokutan nan a cikin aiki kuma a ga wannan sai wanda Allah ya kama mutum ya ji haka ya shi ya haɗa kansa barci kuma ya zo abu zai amma kuma kan mutum ko ya dinga tula barci kada an kada hanzai zai ga zai ga ba to wani daga cikin waliyai magana to ikon Allah a tayar da shehu nan da jikokinsa za ka ga wani abin ya shiga jikinsa mun zauna da wa'yansu daga cikin aka ba su abinci da wata sai an sha kura an sha akwai wanda ya sha magadon ma sai ya sha mata zai rafa cikin awa biyu ba shi ya tashi magadon mutum ya sha zai wajen kwana na kwana babban magani ne na bacci zai ga baki da zai ga zai wala kuma mu ma maso yanzu ga shi na zai ga baki da to a wajen awa sai dai kuma muna yi da rana ba zai ga baki da وكان بعض الاولياء بعض الولياء مكثوا 30 سنه يا زما شكرا 30 لم يمن في بكشيبا فانا اتبعت يوم وترانا تي جنجدي ورا النبي صلى الله عليه وسلم كان سي يوم بكي ده من الله سي اه ashe na da rayuwa ta shekara talatin ma na bacci ya ce na da rayuwa ta aikin banza shekara talatin ban yi ba amma rayuwar da Allah ya sana yake gari na ga annabi ai an gama ai an gama shi ke nan ya kama ta Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga wani gaba ga ko shi ke nan fasara la ya kullu mihrabahu sai zama baya shiga ɗakin alwarsa illa wa inda musa da sai akwai matashi tare da shi ya ji ya gama sallah kawai ya kwanta ko zai ga annabi sallah da kamin zai ganin annabi sallah da tsaya a mafarki ya fi ibada shekara talatin din nan ba ganin annabi a cikin sallallahu alaihi wasallam sai da duk wanda ya ga sahihul bukhari manzon duk wanda ya ganna a bacci gaskiya ni ya gani shekar bai gama da ni kuma sai ya ganna a farki duk gaba kuma Allah sun ita ba duk wanda ya ga annaba a barci sallallahu alaihi wasallam billahi ba ya same shi sallallahu alaihi wasallam in ya ga amar abu to na sani dan ba a sani ba da abin da annabi ya faɗa gaskiya ne amma ka haddato shi da kyau tun da yawa ma wani a farke zai ga yanzu a cikin da zaka ga an ce an manta wani abu an ce mai hadis da ce a uku maza aka gaya ma amma na manta daya ko na ko na amma da kike ina kuma barci duk gaba ki da to abin da yasa ake tsoro kenan ba wai mafarkin ne ba haka ba ba wai abin da annabi ya faɗa da ba haka a kai ka haddato shi sosai to in ka haddato shi sosai ma in dai a barci ne ya zama naka wani ya basu yarda da ɗariƙa ba sai wanda aka annabi kuru kuru a sarari sallallahu alaihi wasallam ya ba wa wani nan wannan abu ko da Allah tun da ɗari a kasu da aure ya mata bayyana irin wannan ma ya kare jibi shi wasu matan ko da wannan rabbi Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi ya bashi ɗari a da kansa kodiya da suke cewa ilo da adamu ilo da gashi na ya sa ta cikin al-islam din Nijeriya ai zo da hannun shi wannan ɗari a kodiya a ta ɗan sanin ma babu ta zama babu ɗari ka kawo shi da ta da tarihi duk gaba gida mutum ya yi da hawa kuma da dauriga aikace da rika zo ta yi shuhura ta yi aiki kamar da mutane wajen Allah ta zaura ayyukan ta ana shi kenan an riga an gama duka ba shi da kawai wani zai ta ya gani a gaskiyar ma ya ba ni duka bai kai sarki irin na wannan wali mai jihadi amma babu duk gaba shi da kuma har yau ma wani na ya ce ga wani ɗariƙa na samun ko ga wani wuri na riga sabida ɗariƙa kasu ta zo ta shafe duk gaba shi da to haka suka rubuto shi wannan wani ba zai shiga ɗakin halwa ba sai ka gan shi da matashi da matashin sa yake shiga in ya gama ibadodin sa duka baki da ya yi kwanciyarsa ya barci ba ga yanzu ne ya samu aiki mai kyau dama annabi ya zo ya koya ma wannan ne sallallahu alaihi wasallam liyara rasul dan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hada wannan kenan idan kana fi naumi in dai a cikin bacci za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka ga wani wali ko ga rabbul izzatu ma Ahmad bin Hanbal ko ko Abu Hanifa wanda Ahmad bin Hanbal saukari ya ga ubangiji a barci daga kuma Allah ne wanda bai wannan barci ko barci an tashi kiyama ko ya ga ubangiji ne amma a faɗa gaba ina ma daga lafiyar da lafiyar da ba kaga barci yana da alherai da yawa ba mai magana wani aikatin kasuwa in ka gama ibadodinka ba in ka gama nafulolinka ba ko kwanta kuma ka ɗan huta yanda ka hore jikinka a sarari da ibada da tunanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko baccin ya dauke ka ba haka za ka ci gaba haka za ka ci gaba duk abin da ka saba da shi a zahiri daga ko baccin ya dauke ka ma yanzu ya zama da baccin ka da sararin ka ma duk ɗaya ne duk gaba ki da ibada za ka ka ci gaba da kaga an kai tafiya kaga ko in ka daga maka ko ka daga maka ko ka dawo da yanzu da ka ka halali ko ka ka duka ba shi da yanzu da muke irin maulidin shan nan da muke da ka dama da ka kafan da bada ana sarrafa masaukai ana sarrafa abin da ana sarrafa masaukai kaga abin da ka saba a zahiri gashi na yana to in baka saba da ibada ba dan ta kwanta duk za a yi kenan ko kuma mutum zai ta mafarkan shekaru da kaza kaza sai ka saba da dan haka an kwanta bacin ake zincirai ake yin kaza kaza a bacin ya kwashe ka duk gaba ki da idan dai a bacci za a ga wa'annan alherai to fa nan kai mu bacci ya ne wa min adabin nan yana daga ladaban bacci annal insan dan adam yazkuru Allah akira ma yazkuru ya ambaci Allah karshen kafin bacci ya kwashe shi hadisai sun zo da abubuwan da za a yi bacci duk da baki da to wa idan da ba idan ya farka daga baccin ma ya ambatan Allah duk da baki da ya zo daga sahabbai da yawa sun karɓa daga annabi sallallahu duk mutum ya ya farka daga bacci yace subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ya juya Allah zai rubuta mai ya kwana yana ibada ba bacci ya kwana yake ibada idan zai farka bacci ya nafila raka'a biyu ɗaya karanta ɗaya karanta ayatul kursi ɗaya karanta amanar rasulu Allah zai rubuta masa ya kwana yana ibada idan ya sallar isha a cikin jama'a ya sallar asuba a cikin jama'a Allah zai rubuta masa ya kwana yana ibada duk gaba ke ya kwana yana ibada duk gaba ke kamar yadda dai muka sha faɗa ba a rikici mutum ya ki bacci sai asuba ta kuma wacce ya kwashe shi ya ya ka sallar asuba wannan haɗari ne kwarai da gaske haɗari ne kwarai da gaske to yana daga ladabin bacci mutum ya yi zikirai kafin ya kwanta bacci ya ambaci Allah kafin ya kwanta bacci haka in ya farka ma ya ambaci Allah ya ci gaba da baccin ko ya tashi kuma yau idan mutum idan awar insanu ila firashi idan mutum ya goshin fudarsa zai kwanta kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kira amsa Allah sarka ga shi aka sance ya garabu yana karanta suratul ikhlasi qul huwallahu qafa'u wal mu'awwazatayn da kula a'udhu falaq da kula a'udhu bin nas uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma su a hannunsa sai ya shaje jikinsa duk ga baki da sai da ka ce inda hannunsa ba zai kai kaman baya sai ya toba min kuma a hannun shaje nan duk baki har sai da cuta azali ta zo sallallahu alaihi zai iya wannan ba ta ce ni na toba a hannaye na na shafa masa sallallahu alaihi wannan kari ne kaga duk ga baki da to ko ka ko ba to ba ya yi kari amma dai irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi manzala sallallahu alaihi wasallam kula Allah falak da kula Allah bin nas dinna ba wani bani da ya kai su to su ma ana so a karanta su daga baki daga ayatul kursi da ayatul kursi ga kullu Allahu nan ku daga baki ga wannan kullu Allahu da shehu ya ba mu zamani yakin da ya fara zamani yakin kullu Allahu goma sha daya wanda ya zo kan shi da zai kwanta ya karanta kullu Allahu goma sha daya ya yi niyyar tsari ga kansa da duk ma wanda yake so Allah ya tsari duk gaba gida to Allah mutum ne ga alheri ko kuma da alhori wanda larabci ne an san ma'anarsa daga ko kuma ba larabci ne ba ma me yaran ya faɗa ma ga ma'anarsa siriyaniyanci ne malamai su cewa ga ma'anarsa ko hausa ne surkulle ko fulatancin ne ko turancin ne ma amma ɗan yaran su gaya ma ga abin da ake nufi ya yi da ne tsari ne duka gaba ke kaga kuraisha suna cewa hijira mahajura har lahira ma Allah ya zaka zuwa nan kan hijira a lahira ba zai amfani ba duk gaba ke da to sallar wani zai ke kara idan ya farka Allah ya farka daga bacci na ma yana ambatan Allah تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بإدارة عمد الله سبحانه وتعالى شاكي إذا نام الإنسان إذا نقض يبكي عقد الشيطان ثلاثة وقدم على قلبه الشيطان زي زوي كلا أكو قال من ذاك الحديث أبو ساكيسا زي زوي قل لي إن زي تبكي يقول لي يقول قل لي إذا كي كذا إذا نقض يفرك وذكر الله يا أم الله إن الغرب وكلات sai kulli ɗaya ta warware idan ka farka kai zikiri to kulli ɗaya sai ya warware wannan kowa ya wada zai da ka farka da ka yi abu da Allah sai ka ji barcin ya ɗan yi sauki ma'ana kulli ɗaya ya warware ke nan yawa wani za ta wanza idan ya tashi ya je kama ruwa ya alwala in Allah ku kula sai kulli ya kuma warware yanzu kulli biyu ya warware ke da ba ga wanda ya tashi ya in yana so ya shiga wata wata ba zai je ya taɓa ruwa ba dan barcin ya mutu ba zai je taɓa ruwa ba sai ya kawo ruwa zai tafi da ya cika ba to da ka taɓa ruwa kai Allah nan kulli ya kawo ka kulli ya wa rija wa idza salla raka'atayn idan ya salla raka'a biyu in allahu qudatun kulli na uku ya warware bai bai su duku nashka sai ya waye gari yana mai shadi qabilan lil khair yana karban alheri yadda yake ta wajen neman alherin sa yana nishadi وإن انتبه أما إذا لم يفرق على كبش ولم يذكر الله في أمس الله ولم يتوضأ بيع الولاء ولم يصلي بيع صلى تقرأ كذا هذا قرية واي هذا لا تهدو ما هذا يكون أسبابا ومتى أكيد هذا قرية واي هذا لا تهدو تو بيع صلى وإن وإن انتبه ولم يصلي بيع صلى بكي الرقب دو كل ما ينعم تعرض الشيء a zuciyar nasa ko a ƙerar nan tasa fa yusbihu kaslana da ya farka rana ta fito ya waye gari ya farka za ka je kasala na ayyau tana tare da shi ba zai iya wani aiki da rana ba zai iya wani kokari komai ba gairar da shi ba shi da nishaɗi a wannan rana din a amma da kai bare kuma aikin alheri duk da baki da to amma ba idan ya yi wanda ya yi ko da na fula ne guda ko bai iya na fulolin ba zai tashi ya sallah asuba ita ce babba ita ce abu to za ka ga yana da nishaɗi a wannan duwa duk ran da kai sallah asuba a cikin jama'a ya gaji nishaɗin ka ya ji a karan da baka a cikin jama'a ikon Allah mun ga Imam Hassan radiyallahu anhu Allah ya ba mu albarkarsa duk in ka yi sallah asuba da ya ga ku kun gaisa zai ce ka yi sallah asuba a cikin jami'a in baka yi sallah asuba da ka yi zai ce baka yi sallah asuba a cikin jami'a wannan Allah ba shi wannan kalama an tambaye shi ya ce yana ganin wani haske a fuskar wanda ya sallah asuba daban akan wanda bai sallah asuba a cikin lokaci ba sai da rana ta fito ma wani akwai hasken da Allah yake nuna ma a fuskar wanda kuma bidan ya ga mutum mutum zai ga nan ya makara da yi ba sai ga baki da Allah suna da da wannan to sai wannan aya kamar yadda muka faɗa wannan aya daula ce ta al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sarauta al'umma annabi ce sallallahu alaihi wasallam wannan kamar yadda tabaraka lazi ya bi mulku daula ce ta zahiri ta sarakuna ta shugabannin ƙasa ta gwamnoni ta kaza ita kuma wannan suratul furqan daula ce ta bani daula ce ta waliyan Allah daula ce ta annabawan Allah daula ce ta makaranta daula ce ta ahalullahi daula ce ta arifai duk gaba ɗaya kuma yanzu wannan aya tarihin al'umma annabi ta taho da shi kuma tarihin ƙarshen zamani take alherin da Allah tabaraka wa ta'ala zai bayyana a wannan ƙarshen tun daga bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakki zuwa Allah ya nade ƙasa alheri yana nan bayan Allah suna nan annabi Isa zai zo ya tarar wa fiqul imamu akwai limamu ma a cikin wai sun tafi cewa mahadin talbu wai suka ce ana nufin Qur'ani kowa dai iya fahimtarsa kuma hatta annabi sa ya salla a bayansa ya salla a bayansa ya yi sannan zai zo annabi na zai tarar da mutanen wannan mutumin sun fi mutanen sa hawariyawansa annabi sallallahu alaihi wasallam dan maryama zai zo ya tarar da khairu min hawari mutane fiye da hawariyawansa haduna ta shi akwai masu zikirin farinci wannan zikiri ne babba duk gaba kiya to dan haka wannan aya alantar ila rabbika masjid lillah lillah a zahiri tana maganar kalifofin Allah wa'annan na zahiri wanda hukuma take hannunsu hukunci yake hannunsu duk gaba gida a batini tana magana kalimomin Allah tabaraka wa ta'ala na batini tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ta ce baka duba ubangijinka ba kai ba maddar zilla ya ubangijinka ya shimfiɗa inuwa ai ya ubangijinka ya shimfiɗa halitta duk gaba gida inuwa anan an gama wancan na zahiri dinnan amma daular batini kuma masarautar Allah ta ahalullahi kuma alamtar ila rabbika ba wai inuwar daga asuba zuwa rana ta fito ba ko ko zillu zillu inuwar daga fitowar rana wadda ta yamma haɗi zuwa wajen sha biyu ko ko fai'u inuwar daga la'asar a daga sha biyu kuma inuwar da ta yi gabas haɗi zuwa kuma rana ta faɗi wannan kenan zahiri kenan amma ana nufin halitta duka alam tara ila rabbi ba kai duba ubangiji ka kai fa madazil ya ubangijin ka ya shimfiɗa halitta domin azillu inuwa shine samuwa wannan ta zahiri wannan ta zahiri da ake ganin ga ni ga ka ga kaza ma'ana wannan mu dinnan inuwa hasken Allah ne da ya hasko mu duk gaba gida ba da haske ba da ba ga mu ba amma mu inuwar wannan haske ne na hazaran Allah da ya hasko mu duk gaba gida ai hukuncin mu babu sanannu ne mu a ilimin Allah sanannu ne mu a zatin Allah sanannu ne mu a ilimin Allah da yadda mutane nan duk gaba gida amma kuma ba mu a waje ba mu a zahi duk gaba gida Allah a sunan ka na nuru Allah nuru sama ta duk gaba gida a haskensa ya fitar da mu a zahiri wanda za a fitar da shi a zahirin saman masa rasashen da za a fitar da shi a zahiri Allah ya fitar da mu akwai rafashen da kuma sananne ne wajen Allah amma yana can a baro tabaraka wa ta'ala ba ko wai aljani ko malaika ko yana tsakatsaki shi ma a babun idan mu ne amma da akwai ita gaba gida to Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fitar da wannan samammu duk gaba gida da hasken hadaransa da haskensa shi a nuru sai muka zama inuwansa tabaraka wa ta'ala saboda ake wata an shamsa alaihi dalila saboda ake yanzu rana din nan ita ce dalilin duhu din nan duka ba ita in ga inuwa rana ce ta haska wani abu sai inuwa abu kamar abin nan ya sauka inuwa duka ba ke nan to duk halitta din nan hasken Allah tabaraka wa ta'ala ya haska ta daga babu sai muka bayyana الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الله نور السماوات والارض sai hasken sai haka kamo sai muka zama har yau mu hasken ne dan da hasken ne ba hasken ne da za a gamu ba kuma inuwa hasken ne har yau ga mu a jikin mu da ake da ake ganin mu duka baki da wannan magana ce mai yawa ko kuma ana magana da asalin mu ma sallallahu alaihi wasallam asalin insanin kamil asalin halitta din nan asalin mu adamu duka baki shi kansa adamu hakika mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce asalin sa duka baki ko kuwa magana ce ake na insa tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tafiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa ta dangin sababba bayyana sababba na wannan ɗan adam mai girma da zai bayyana a ƙarshen zamani ko dai ka gada ma ka ce ma hadisi ko dai ka gada ma ka ce ma waye duk gaba ɗaya wannan ɗan adam din nan shi ne sirrin ɗan adam gaba ɗaya shi ne shi ɗan adam din gaba ɗaya da za ka ce shi ka ce ɗan adam duk gaba ɗaya shi ne kamar batirin da yake ba wa ɗan adam duk gaba ɗaya kuma ga kanu ne masu yawa kuma masu daɗi irin abin da Allah ya tana dawa ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudan gaya mana da za mu iya ci ana dalla to الفصل السابع هذا الذي الفصل السابع فصل نبوي كنان في ذكر ما ورد من الإشارات
cikin ambatan abin da ya zo na daga nuni لآخر هذه الأمة ga ƙarshen wannan al'umma wannan fasali mashirin radiyallahu anhu ba ran hazin nan radiyallahu anhu malami ne sharifi ne babba ya yi bayani a wannan fasali isharorin da suka zo akan wannan al'umma kuma ta ƙarshe din nan mu da muke ganin mu a ƙarshe din nan da sharrin nan da ya gane zuwa da kaza kaza kuma alherin da Allah ya zuba a cikin wannan al'umma alherin da Allah ya zuba a cikin wannan zamani abin yana da girma kwarai da gaske sai ya abin da hankalin mutum ya fahimta to cikin ambatan wato ƙarshen wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam من الكتاب والسنة kuma isharorin isharorin qur'ani da isharorin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zahiri yana nan dan zahiri zai fahimci abin da kuma bai ana Allah ya fahimtar da wani ya fahimci da abin da ake nufi ba sai na ya faɗi wannan a ba su har ya tambaye shi wai ku manzo Allah yake fahimce ku da wani ilimi ne da bai ba wani ba kuke kan kawai yana abubuwan mamaki ko manzo Allah sai na ya ce wallahi qur'ani nan ne kawai sai dai wata fahimta da Allah zai ba wani mutum bawan Allah wannan sahih bukhari duka ba gida to akan wannan fahimta da Allah wannan yana bin Qur'an nan yana ebo hukuncin Qur'an nan dan zatin Allah dan ya fahimci wannan kudan sharri kawai shi zan yake ga wani zancen konawa ne ko zancen kaza kaza kaza da haka Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zuciyarsa ba da ni kai ta abu Qur'an nan kamar da sai zuciya ka ta fara ka sanna saboda in kana cikin mushigar wani su zaka fasa Qur'ani duk su zaka na kamar ma zaka ba a abokin makin da zaka zaka ji da shaki duk da baki da to فأقول ina faɗa وبالله da mu da التوفيق ka tari ga Allah ne كان ma'ana Allah الله ya datar da ni كان الله ولا شيء معه Ubangiji ya kasance babu komai tare da shi shi hasken kenan nuru kenan وهو الآن على ما عليه كان har yanzu ma har abada ma yana nan yanda yake tabaraka wa ta'ala to dan haka kana inna ba sarku bace ba kana ta waje bace ko ta zamani a kana inna imtidadi ne kuwar karaitaka ubangiji ce tun ran da ba a zantun ma ubangiji shi kadai ne har azal din ba ubangiji shi kadai ne har abadan din ba ubangiji har ranar da ba abadan din ba ubangiji shi kadai ne ba kana wannan tami ba alatar da kai ba ba ba ba zarfiya ba jawa tami kuwa kadai ta ubangiji to ubangiji ya kasance ba komai tare da shi hadisi ne na Imam bin Husayn ko duka ba gida wa wala ana alama su ma don hadisi na ta magana wa wala ana alama da yake kara da wani ce ba hadisi bane magana sai na hadisi Allah da yake kana Allah wala shi amma kamar sai na da fasara hadisi yake ta wala ana ala har goma ma bai nan yanda yake kakka ba ciyar mun zama abokan tarayya ko mun zama da mu ko mun zama da kaza kaza ai da mu din ma da ba a irin jikinmu yanzu amma muna ilimin sa muna da zafin mu a ilimin sa duka amma duk da haka shi kadai ne har yanzu ma da muke a gidan zahiru din ma da jikin namu daga har yau da shi kadai ne duka baki da to daga nan tafiya ta fara kuma duka baki da ai ya kasance shi kadai ne a hadara mahutinsa ma'ana a hadiyarsa a hadiyar asal tabaraka wa ta'ala da kuma sirrin wannan dan adam na abada Allah tabaraka wa ta'ala haka ya shirya yana da hadarori guda biyar ba kuma wai ya kasu ba tabaraka wa ta'ala ba kuma ya kasu ba yana da jujjuyawa yana da tajjardinsa haka aka za a iya faɗa abin ya karfe hankali ya za biyar kuma ba mu kaɗai musulmi muka faɗi wannan ba duk masu adina sai ma suna da wannan magana sannan za ka samu magana ce tabbatacciya hadara ha hutu da la hutu da jara hutu da malakutu da nasutu ba wai ji ya kasu ba wai ji ya kasu amma hukunci hukuncin lahus ba hukuncin hamusu ba ne hukuncin jabarus ba hukuncin lahus ba ne hukuncin kaza ba hukuncin amma abu ɗaya ne a ɓangaren su wannan in ya an shi wajen Allah kenan tabaraka wa ta'ala duk gaba gida walillahi masalul ala inda za mu gane masala yanzu za a shafi lokacin da kana kuruciya akwai lokacin da kana akwai lokacin da muna kuruciya ba mu san sha'awa ba kwata ba mu san zancen aure ba kai aure kwata ba mu san zancen kai gida ba ni gida ba ba mu san zancen ko me ba me da mun san dai ba ba da ba ba suna masu bamu ko duk ma wani ne saboda su da zai ma alheri duk masu wannan ko ba ko me da ba ta har mu kuma sai mu zo wani lokacin da kuma ka so mace sha'awa a jikinka za mu zo wani lokacin da kuma kana nan ai ya dace in nemi sana'a dan na dan samu abu ne aure ai ya dace ne gida ai ya dace kaza kaza kaza kaza kaza yanzu ba ka har yau dai kai ne har za mu lokacin da kuma Allah duk zai baka wannan duk kuma ka shirya za ka duk gaba gida in gidan ne ma a zana shi in sana'a ne a shirya ai gidan kaji za ka ko gidan kaza za ka ko gidan ka shirya har kuma ka zo ka tabbatar da su duk a wajen su har yau dai duka ne wani layin masalla wai dan iya gane ba amma misalin Allah ya fi wannan duk gaba ki da Allah tabaraka wa ta'ala yana da kaɗaitakar sa ta zatin sa amma zati ba zancen ma nufu mai halitta ba ba irada ma tabaraka wa ta'ala nufu ma ya shi kuma a ganin damansa haka muke faɗa ba wajen yana da ko hagu ko cinta ya tsaye a kan za ta baraka wa ta'ala kuma sai ya so a san shi ba a haban su a tsora ba sai ya so a san to kuma yanzu ga shi ya so a yi wani abu da ko a so din ma duk gaba kiya ba kuma yanzu ka ba ko ana da yadda karatu ya so da ba a so din ba yanzu kuma an so a san shi tabaraka wa ta'ala to kuma yanzu kuma sai ya halitta halitta yanzu ya halitta halitta nan kaluku ne amma can ma fardu ne can ma ahadiya ce haikaka ce da kuma to irin wannan ake ne yanzu wannan hadarori ba wai sun kasance abu tsarrairar da yawa ba kuma haka inuwan su zama da yawa inuwan su zama duka ba gida kowane mu gashi da yatsu biyar kowane mu duk wani hadarori biyar su ce ne diga ga su da sai Allah tabaraka wa ta'ala da ya so a san shi ya halci kalifar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma sai ya yi masa kujerori guda biyar dinnan da kowanne hadarar da Allah zai masa kyautansa ittisab wal inda kyauta shi kuma manzon Allah ya karba ba na manzon Allah ba shi aka sai ya shirya manzon Allah kujeru biyar su ma sirru sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ruhu da ran manzo Allah sallallahu alaihi da aqalu hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da qalbu zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nafsu wannan cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nafsu din nan duka baki da sai Allah ya tazarce da nasu tiyansa a nafsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nafsu ce a cikin manzo Allah an kata mai hadara Allah ya ce nasu shawar annabi isa ce ta alamma bi na ciwo la alamma bi na fika annabi isa ya ce musu nafsu nafsu ila haka yake da haka qur'ani ya gaya mana ko qur'ani ya fassara mana da shi a irin karatukan kirista daban irin karatukan daban irin karatukan annabawa daban tauhidin ɗaya ne amma karatuka kala kala duk da baki da ayyukansu ma yanzu annabi Sulaiman shi za an yadda ma aljahu su kera ma gumaka ma wannan mutanen mutum mutum ne duk gaba shi wannan kasa su kula da za ka gani su ba kuma da dai ba bauta ba yake ba ya amruna ma min mahari wa tamasi da wasu bayan kaza amma kuma ba za a yi ba duk da akwai magana malamai wani su malamai suka ce manzalla yana nufin farkon musulunci amma daga baya manzalla ya bari wani suka ce a mu musulmi ne dai mu yi bautar doki ko dokuwar kaza kaza kaza wani suka ce a ya halatta an an yi rabi kama a kera rabin mutum ai daga kawai ganin wani mutum rabi ba za ka ga wa'yansu ƙasashen musulun suka yi rahoton wani sojan ko ma ya yi rabi wannan suka yi wa'yansu wasu kuma suka ce a a yi gaba ɗaya ba wanda zai zo ya bauta ba ya ce sai an mutu wannan nan can abun kafirai na bauta da karatu wasu masu ce a sai dai a yi hoton bishiya ko naman daji ko zaki ko waya amma dai banda ran adam duk gaba gida amma dukkan su sun tafi duk malaman al'umma sun yi tafatan ba hoton ɗauka ake nufi ko na zana duk abin da yake da ilmu shi ake nufi na gina shi da haka amma wani su zo su ce hannu zanawa ba hannu ɗauka ma ɗin yadda su gaba yadda za su yi dai sannan aka ɗauka zai gaba gida. To madalla, Allah ya tsirce da nasu tiyarsa ga nasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Malakutiyarsa ga kalbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Jabarutiyarsa ga akalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Malakutiyarsa da ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hahutiyarsa ga sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da kuma zalla ya warka liban Allah. shi maza Allah kalifa Allah shi maza Allah haka yawa kalifofinsa haka yawa kaunu duk da baki da duka amma shi kuma sirri sirrin da ya sa sirrin su ruhun sa ga ruhun su duk da baki da to wani ya zuce nan ne ma'anar salati Allahumma salli ma'anar salati kenan a rike ta dalila a hutun daga sirrin manzo Allah la hutun daga ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ibn Allah kiristoci su kuwa duk layi ɗaya suke fara suke abin da suka gaya wa annabi isa wannan maganganu da cewa shi ka zare mu mu ce khalifa su kuma su ce asali abu su faɗi hakika a sarari duka wada su ce sani da lahutun allah su faɗa cikin nasu jinna haka mu kuma akwai bambancin hadar nisiba nisiba da ake cewa ko akwai bambancin nisiba amma su kuma duk layi ɗaya haka ile sauka a karatun su ko abin da suka ce da allah ba'ala wannan ne duk ba duk gaba ɗaya amma sai Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma ya kira mu a ƙarshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ya muru kuma an tuwaddu la manati ila ahliha Allah yana horon kuma kuma da amana ga masu ita kuma da amana yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da amana a wucin nan da ita ce ni zulmi ne ko ya mai da amana lahud din nan ga shiru ne ne kawai ya mai da amana amma fa duk da ya mai da amana bai hana dai shi kan ma'ana ya ce shi bawa ne ya ce shi khalifa ne ya ce shi ba shi akai amma mai abun asulan zatiyar ubangiji da aka shaure ka cewa me ya hana ban bauta manzo Allah ba duk da an bashi Allah ya bashi waɗannan abubuwa yace dalili ittifafu wajen Allah shi ne ne abun manzo Allah ba shi aka haɗa Allah ba mai abun ba duka ba kida ba shi aka Allah ba shi ne ne abun a sallan ma'abada to wannan kenan ittifafu wal inzar to kana Allah wala shi amahu ma'ana hadarat ahutiya da ahadiyarsa idan an zo wajen kalimansa kuma ahadiyarsa a rana a haske idan an zo wajen sirri kuma maddar zela ya shimfiɗa inuwarsa da ta sama akan ayan maddar zela duk gaba gida godiyan Allah a nan wajen godiya ce ta zatinsa zati ne ya gode wa zati tabaraka wa ta'ala duk gaba gida nan tun gabanin irada ma nan magana ce tun gabanin ma sai na so tun ba nufin ma nan wajen tun gabanin irada ne وهو الآن على ما عليك تو جكايسا ومن فضله ونوره yana daga falalan Allah da haskensa أوجد الحقيقة المحمدية sai ya samar da hakikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine hadaratul lahut da kuma hadar na kuma hadarar lahut kenan wahidiya a ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam a inuwa kuma da haka wasu ɗan yace ba akwai ba su gane ba inuwa su gane saboda shi ya ɗan haƙiƙa wani abu na haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai adam yanzu maganar da ake ba ai maganar can zafi ba na Allah wani ya magana magana duk gaba ki da ya ya ba ai magana ba duk gaba gaba ki da da za fara daga hadiya sai suru idan kuma wahidiya sai ruhu duka baki ɗaya to har kuma mu ci inda tafiya to sai ya samu hakikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وجعله صلى الله sai عليه Allah ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mabudi لما أغلق da abin da aka bu- aka rufe na kaunu sallallahu alaihi wasallam da ma- da Muhammadiyya sa وقاتما لما سبق shine kuma cikamako ga abin da ya rigaya وهاديا a لما wajen سبق biwalidiyyaci da walidiyarsa ko kuma in a nan abada su muke tafiya da ahmadiyarsa dai duk ɗaya wahadi وهاديا لمن خلق shi ne shiryawa ne ga wanda Allah ya halitta tabaraka wa ta'ala da kalifancinsa kuma
وكان ما كان sai abin da ya kasance ya kasance وليس في الإمكان أبداه مما كان ba zai yiwu a ce wani abu ya kasance ba ba wannan wanda ya kasance ba don tun azal haka yake ba wanda zai canza ba zai canzu ba da abu da gaba gida ma'ana abin da ya kasance ya kasance na daga nisba na daga hadarorin nan da kuma nisbarsu hadarorin nan rana nisbobinsu kuma zillu a nasar da zaka kai kamar da zilla in wannan ba da rana ba da faganta shi ne duk gaba gida na daga azalatu dinna na daga abadatu dinna har yau dai zillu dinna shi ne ainihin ranar nan dai shi ne azalatu dai duk gaba gida ba canji abin da ka gani nan a inuwa duk gaba gida yana nuna ma abin da rana ta hasko yana nuna ma abin da abin da ka gani na nisabu ne yana nuna ma hadarwarin nan abin da ka gani na kaza ne yana nuna ma duk gaba gida to
فكما أن الله هو الأول والآخر والظاهر kamar والباطن yadda yake ubangiji tabaraka wa ta'ala shine farko shine karshe shine sarari shine koye
جعل لعبده المطلق kaga nan hakika kenan nan hasken kenan nan ranar kenan sai Allah ya sanya wa wannan bawan nasa tsantsa duk inda ubangidantakan Allah ta da shi kuma bautarsa tana nan saboda manzo Allah shi Abdullahi ne to tun da Abdullahi ne duk wani suna da yake karkashin wannan suna shi Abdul wannan ne Abdulrahman ne Abdul Malik ne Abdul Qudus ne Abdul Kaza ne Abdul Ka- da suna Allah da ba su da adadi duk zarra akwai sunan da yake da liya a gare ka manzo Allah bautarsa shi ma bautarsa ba ta da adadi sallallahu alaihi wasallam to sai ya sanya wannan bawa nasa mutunaki وخليفته العبد da kalifan nan nasa marigayi أولا sai Allah ya sanya manzon Allah farko وهو سره shi ne sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ba shi da farko sun da farkon sa sirrinsa samuwar sa hadaran Allah sannan sanin sa hadaran Allah
وآخرا ya sanya mar karshe وهو روحه shi ne ransa ya وظاهرا sanya manzon Allah sarari وهو ظله shi ne wannan jiki nasa inuwa inuwan nan tasa ya وباطنا sanya masa koye وهو قلبه wanda shi ne zuciyarsa in ta gyaru jikin gaba ɗaya ya gyaru in ba ta gyaru ba jikin gaba ɗaya bai gyaru ba وسماه sai ya محمدا ambace shi muhammadan sallallahu alaihi wa sallam وهذا الاسم wannan suna na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama جامع لجميع ما ذكر ya tattara duk abin nan da muka faɗa من أوله إلى tun daga آخره farkonsa zuwa ƙarshensa إلى ظاهره zuwa zahirinsa إلى باطنه zuwa balininsa فكل حرف hari da kalima kalima ne rasulullahi ma'aikin Allah daga baki da to sabida ma'aiki ne na Allahu ba ma'ai ba rasulur rahman ko rasulul malik ko duka daga baki da to haka shi ma wannan suna na Muhammadi a tattare duk abin daga baki da to وكل حرف من هذا الاسم فيه ما فيه kowane harafi na sunan nan na Muhammadu ka Muhammadu hudu har Allahu harafan hudu ne saboda wannan kalifan wannan ne wannan inuwar wannan suna ne duka baki da shi ma za a ga harafi hudu wannan suna na manzo Allah kowane harafi nasa abin da yake ciki yana ciki وجعله سر الأحدية Allah ya sanya manzo Allah sirrin ahadiyya da والواحدية sirrin wahidiyya a zarce nan da والختمية sirrin katmiya mai haka rani والكتمية Tafiya mai kaulasan abadan kenan فأوحى إلى عبده ما sai Allah ya أوحى wahayi ga bawansa abin da ya wahayi abin da ake nufi kenan فأوحى بحضرة المسلمين ما sai أوحى Allah ya wahayi a cikin hadarar muntayen nan ta Muhammadu din nan ma a abin da ya wahayi من سر الأحاديث na daga sirrin kaɗaitaka Allah shi aka fito ne na sirrin kaɗaitaka Allah ma'arifan kaɗaitaka Allah ta tana nan cikin wannan muntayen dan an ga dama an yi kada shi sai Aliyu ya faru sai Ahmadu ta faru to والحائط haka ramin haka الواحدية haka ramin nan kuma sai Allah ya mata wahayin sirrin wahidiya kaɗaitaka ta Allah tabaraka wa ta'ala
والميم لا من يغير سر na ya القسمية wuce na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya zuba sirrin khadmiya a ciki jikamako a ciki
والثاني idan zai da kuma القسمية cikin sirrin wato khadmiya mai kaula kan buya kenan
وسبحان القادر على sarki ما ya tabbata يشاء ga mai iko a bisa abin da ya ga dama ذلك تقدير العزيز wannan العليم shiryawa ce ta mabuwayi kuma masani صنع الله الذي أتقن كل شيء Tsira Allah kenan Allah da ya kyautace komai وبعد أن تم التعرف bayan na na gama gaya ma bayan sanuwa ta ƙaru في دائرة a الأعوام cikin da'irar rai التي سبق wanda ذكرها an منها baranta wato an baranta ya riga ya da ita ومنها daga ita وإليها zuwa gare ta أراد الله تبارك وتعالى magana sun na ya ce wajen na mantuka tsayi to madalla arada Allah sai ubangiji ya nufi tabaraka wa ta'ala التعرف ya sanu في دائرة a الأشباه cikin da'irar jikuna kuma a gidan azahiru
تصويرا لما سبق mutuntawa ne ga abin da ya rigaya أمور يبديها lamari ne da yake bayyana ta لا ba wai يبتديها sannan ya fare ta ba dama an riga an gama komai sai dai yanzu ne gidan shishiryawa aka shirya shi haka لا amma تكون ba wai kasantarwa ba dama kasantacce ne abin فلا يكون إلا ما ba كان abin da zai kasance sai abin da ya kasance yana nan cikin su to أمد الله الظل المذكور Sai Allah ya shimfiɗa wannan inuwa a barbaɗa في قوله a ranar تعالى ransa Allah a cikin wannan aya.
ألم تر إلى ربك كيف مد Ba kai الظل duba ba zuwa Ubangijinka ya ya shimfiɗa inuwa ko ya ya miƙa inuwa.
ولو شاء لجعله ساكنا Da Allah ya ga dama sai ya bar inuwan nan a dawwame rana ba za ta zo ba.
ثم جعلنا الشمس عليه Sannan جنة Ubangiji ya ce sai muka sanya rana ita ce dalili ga inuwan nan in ka duba wannan karatu kamar zaurance ne ko na ayan ma duk gaba ɗaya. Malamai ne sun koka ta sun ce da rana da kaza kaza duk gaba ɗaya amma in ka duba wannan zaurance ne kwarai da gaske. To da sai muka sanya rana ita ce dalili ga inuwan nan والشمس هنا to rana a nan bayan wannan ta zahiri
هي الحقيقة ana nufin المعنى hakikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama batinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولولاها ba dan hakikan manzon Allah din nan ba يبقى الحق حقا wa ma du'i ويعرف.
Allah zai zauna a zatin sa ba wanda zai san shi ba shi ba ba wanda zai san shi tabaraka wa ta'ala amma da sabuwar manzon Allah ya sanar da mu Allah dan manzon Allah shine rahama sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yana daga farkon rahama sanar da mu ubangijin mu ne sanar da mu mu bayan Allah ne sanar da mu ubangijin mu ne yana daga rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka gane sifofin Allah da sunayensa da kaza kaza wannan duk rahamar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam duk gaba ki da to فلولاك يبقى الحق حقا وما تري ولولاك يبقى دائما عن مواصلي ita da rahamata نعم.
walaulanci wa aika fila a ya fi batan kashin bi hadisin fa'ili matashi jibilar sirti hayrata aqili fa inna kidankum aytu anti shu'uru wa qad ji'tu fardan duna shakalin mumasil falaw laki yabqa al-haqqu haqqan wa ma tu walaw laki yabqa da'iman am muwasil عليها صلاة الحق بالحق وحدها لي لا تكون بسراء في عين واحد بشبهك وأنا حقيقة محمدية ديوان يا عيال ظاهر ما ظل الله شو يعني حقيقة صراحة ما ظل شو يعني ولا أنا بصير على صفته يعني شيء وأنا صفة الله تبارك وتعالى ashuddi hadisin da sai kama da sunan fa'i duk gaba gida wani babban malami ya zo ya zarci shehu na daga laraba sun jira sai ɗaya abokin nasa shi ya san shehu ba sai ya ce masa kaga malamin nan zai taɓa kafa amma mawaƙi ne ya iya waƙa ya san larabci ya san kaza kaza kaza kaza sai da shehu wannan ya ce mu wani mawaƙi ne ina so ka karanta mu wata daga cikin waƙa kan shi kuma da ya san waƙa ya san kaza kaza shi kenan sai shehu ya ce da ali shayar ya karanta mana wani abu daga diwani sai shari suka karanta wa jama'a ya karanta wannan madari ne kawai wani ai yabo ne ba sunan sawa ba sunan sa yabo wani ai madari ne wannan da da shau ya fahimci me yake shi ne a sassar kalarabci shi shi ne yake so kaza sai shau ce ali karanta ma a yasa a ya fi fatan kashu bi hadisi mai fa'ilin ba ce ji fi ila sirri hayrat a haji falau lake فإن كلام حيث أنت شغوله وقد جئت الأرض دون شهادة كيف؟ ولما أخذ أبعض الشيخ الأعباد عمل زماني رماني فالأمير به الكون وهما كفي ما ضر الحمد واللم شما يعرف الشيخ ولله ولا ذكر أشياء وأنا الشيخ يلعب على الحقيقة المحمدية duka baki da har yanzu wace alaulaki sai wannan hakika ta wannan rahamaniya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan rahamaniya ta manzon Allah sallallahu ya kal haqqa haka ubangiji zai wanzu a zatin sa ba san shi ba duka ba dan bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ubangiji ko ba duka shi yayi mana bayani shi ya fara hankalto mana Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fara sanar da mu abin da yake nan duka baki da da ake zama rahama ga halitta ga baki da da ake zama asalin halitta ba duka baki da kuma wannan rahama ita ce har yau kuma komai aka buɗe kofar kauni da kera komai da duka baki da to falau laki ba dan shi zai kan hakku hakan ubangiji zai wanzu a zatin sa ba za a san shi ba walau laki ya bukada yin amma su ji wato ba dan kira da zai dawoma ba ba zai sanu ba duk ga baki daya ko kuma arufin da ya fada ya a matsaran Allah da baki da shi ba wani zancen suna duk ba wani zancen ba ba komai a gaban shi ya kama komai duk ga baki daya sai ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya dawo da shi kuma ya ba wa duk mai haƙi ya kai hikimomin Allah eh ba komai sai Allah tabaraka wa ta'ala akwai hikimomin sa da hikimomin sa duk ga baki daya ga ga alheri ga ɗaukakawa ya sa a hannun wani shi mai ɗauka ne ga saukewa ya sa a hannun wani ga kashewa ya sa a hannun wani ga rayawa ya sa a hannun wani su ko kun sani da ba maka wata ala duk gaba gida ga baiwa ya sa a hannun wani ga hanawa ya sa a hannun wani duk gaba shi ne hannamu shi ne mannamu duk gaba gida kai da kai yawa tsakanin su ko kun Allah duk gaba gida ba ta mazala wata ba san wannan ba.
عليها صلاة الحج bilhaji wa adalha salatin Allah tabbata a gare ta zuwa wannan hakika zuwa gare ta li Allah ta kuma da kuma tara ni aini wa kar ta zama yankakkiya a idan wanda ya sadu da Allah tabaraka amma da ya sadu da manzon shi kan sai Allah ya bude maka gobin hikima sai ya ba duk mai haƙi ya ji tsoron abu ba dan yana ganin abin nan yana iya komai ba Allah yake tsoro ya so abu ba dan abu na ba Allah yake so abu ta hanyar wannan abu duka tunda Allah shine qadiru Allah shine muqtadi Allah shine qadiru mai yin abin da kansa mai isaye abin duka shine muqtadi kuma da yayi abin ta hannun wani ya shirya wani ya iya tutarwa wani ya iya amfanarwa wani ya iya muqtadi ne a aikin halitta aikin nasa halitta tana yi duka baki da amma qadiru ne a shi da kansa tabaraka wa ta'ala yake juya abu ko dai su halittan Allah muqtadiru ne a nan wajen su duka ba su suke ta amma ba dan yana qadir ya shirya da su ko su ba dan haka malamai suka bambance wai da wasu wannan suka zo ba ne mutum ko da wani ba ba za ka ce wani ya kare da Qur'ani ba ya faɗa idan sarki suna rabon ga shi kuna neman taimakon ubangiji ko fasta ga wata hullar dini shi ake Allah zai ga wani dan uwa annabi Musa ne muke rabon annabi Musa akan bakin kuma Allah ya faɗi kalma da istigasa istigasa ga ranar tashin kiyama fa yadda yi suna da adama za mu zo da annabi adamu ne yi shiga to ma'anar suka ce domin ma'ana in ka dangana abu ga Allah ma'ana ka dangana kana neman ya halicci abu in ka dangana shi ga wani shi ko ya aiki da kayan Allah ya amfane ka da shi kai ba hana ma a cikin wannan in ka dangana shi ga Allah ya halice ya halice abu in ka dangana shi ga wani ya taimake ka da taimakon Allah Allah zai iya halittar yanka abu kawai a ga jini na kwarara ko kai ba a yi komai ba amma kuma sai Allah ya dangana yankan nan dole ka sa wuka ko ka sa wani abu mai kafi da zai yanka yanzu Allah hukunta gilbi ne a wajen wuka Allah ka zo da shi kuma a zaki tabaraka wa ta'ala Allah zai iya kosa da ka ko baka ci komai ba daga amma kuma al'ada ne sai ka ta abinci hukunta gilbi ne yanzu a cikin abincin ka sai ka baki Allah ajum ne shi kuma zai iya kosa da kai kuma in wani abu ya faru zai gaba ki da to zai gaba ki da eh yau sha Allah da to ba sai Allah ta kun ba Yeah. sallar laji da tsarin haka a yada da wajen a shigar tsarin mara Alhamdulillah.